إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a rana ta lahadi a yau muna goma sha tara ga watan rajab daren litinin kinun daren ishirin ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 19 ga watan 1 shekara ta 2024 milada 25 miladiya wannan shi ne darasinmu na 25 a cikin karatun wannan littafi na wannan shi ne darasinmu na 25 a cikin karatun wannan littafi na sharhu masailin jahiliya littafin babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzani masu sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya muna kan karanta matsala ta matsala ta biyar ko al-ihtijaj bima alayhi al-aktharu duna nazarin ila mustanidihi shine suna kafa hujja da abin da mafiya yawan mutane suke kai ba tare da duba shin wannan abin na da majingina ko madogara a shari'a ba wanda muna karanta sharhin da malam ya kawo za mu tashi inda malam yake cewa wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kulu haka ne ko malam yake cewa annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa bada al-islamu ghariban annabi yana cewa addinin musulunci ya fara yana bako wasa ya rudu gariban kama bada'a sannan kuma musuluncin nan zai koma yana bako kamar yadda ya fara fatuba lil ghuraba kamar yadda ya zo a wani hadithin manzala ya ce madalla ga waɗanda suka rike addinin musulunci ko da kuwa addinin musuluncin ya zama bako ashe kenan riko da abin da mafiya yawan mutane suke kai ba hujja bace saboda musulunci asalinsa ya faro yana bako ne yan tsirarin mutane ne suke bin sa haka nan kuma zai koma bako yan tsirarin mutane ne masu riko da shi sai dai a samu yawan masu cewa mu musulmai ne mu musulmai ne amma dokoki da ɗabi'u da halayen musuluncin sun zama baki a tattare da su abin da yake na cikas wa musulunci akasin musulunci wannan kuma shine zai zama shine wayewa shine burgewa Allah ka tsare mu malam yace wadalika hina yakthuru sharru wal fitan wad dalal hakan kuma zai faru ne a lokacin da sharri da fitintunu da bata za su yawaita fala yabqa 'ala al-haqqi illa ghuraba'un minan nas babu waɗanda za su yi wato doge akan gaskiya su tsayu akan gaskiya sai yan kaɗan cikin mutane wanda ake musu kallon baki wa nuza'un min al-qaba'id da kuma wasu daga cikin kabilu wanda ake tunkuɗe su wanda wato wanda suke janye jikinsu ake janye jiki daga gare su a cikin kabilu saboda tsayuwansu akan addinin musulunci yusbihuna ghuraba fil mujtami'i al-bashari za su wayi gari su zama baki a cikin mutane wal rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha wal alamu kulluhu yamutu fil kufri wad dalal ai an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin duniya gaba daya tana cakuwa ne a cikin kafirci da bata wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wada'an nas annabi ya zo ya kira mutane zuwa ga tauhidi da shiriya fastajaba lahur rajulu war rajulan sai mutum daya da mutum biyu suka fara amsawa ila an takatharu daga haka ne har aka sama mutane da yawa amma farkon wanda suka musulunta ai lissafawa ake ko a ce cikin mata khadija cikin maza abubakar cikin kananan yara ali bin abi talib su ne kada suka musulunta daga haka haka ne da'awarsu ce da Allah ya ce masa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir tashin da ya fara wa'azi su ma suka dauki ragamar ta yashi wa'azi wannan ya jawo har aka musulunta wanda ya jawo kusan duka al'asharatul mubashshirun bil janna mafiya yawan su sun musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa kanat quraish wa kanatil jaziratu kulluha wa kana al'alamu kulluhu wa kanat quraish malan yace quraishawa sun kasance wa kanatil jaziratu kulluha jazirar larabawa gaba daya ta kasance kai yace wa kana al'alamu kulluhu duniya ma gaba daya ta kasance al-dalal ta kasance akan bata war rasulu sallallahu alaihi wasallama wahdahu yad'u an-nas annabi da kansa shi kadai yana kiran mutane zuwa ga tauhidi da shiriya walladhina tabauhu qalilun bin nisbati lil alam idan ka kwatanta da sauran mutanen duniya waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan kaɗan ne cikin mutane fal'ibratu laysat bil kathra malam yace abun lura wajen gane gaskiya ba yawan mabiya ba kamar yadda muka ji a satin da ya wuce la yu'rafu al-haqqu bi kasratir rijal innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq ba a gane gaskiya saboda yawan mutane a'a ana gane mutane ne saboda rukun su da gaskiya al-ibratu bis sawabi abinda ake dubawa shine shin mutane suna kan gaskiya ko kuma a'a wa isabatil haqq tsayuwansu akan gaskiya da dacewarsu da gaskiya shine abin dubawa malam yace na'am eh idza kanat al-kathratu ala sawabin fa hadha tayyib idan yawa ka zama akan daidai ne to wannan babu laifi akai wannan abu ne mai kyau a samu yawa akan daidai walakin malai ce sai dai sunnatullahi jalla wa ala sunnar Allah madaukakin sarki annal kathrata takunu ala al-batil shine cewa da yawa yawa in aka samu inda mutane suka fi karkata to mafiya yawa a nan ɓata take amma aktharun nasi walau harasta bin mu'mini Allah ya ce mafiya yawan mutane duk kwaɗayin da za ka yi a kansu musulunta to ba za su yi imani ba sannan ya ce wa in tuɗe akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi biyayya ma mafiya yawan mutanen duniya to za su ɓadda kai daga kan hanya saboda haka in har za ka dubi yawan mutane mai da yawa yawan mutane suka fi tafiya a kai kafin ka aikata to za ka rayu a kan mata domin yanzu duk in na tambaye mu ba ma batun addini ba yanzu da masu amana cikin mutane da marasa amana suwa suka fi yawa marasa amana yawwa to idan yawa ake dubawa a gane gaskiya kenan marasa amana su ne masu gaskiya Allah ya sa muna fahimta kaga yanzu ayyukan fasadi sun yadu a cikinmu mafi yawan mutane za ka ga in ma bayi wannan yana wannan in ma bayi wannan yana wannan kenan maballata suna kan gaskiya la yanzu ko zina ce ka duba ka ga yadda zina malam ta yadu a cikinmu ka duba ka ga yadda zina ta yawa wai yanzu ma a cikin al'ummarmu abin mamaki ne a samu wai matashi ko budurwa amma kamar mu ba sa zina wannan abin mamaki ne saboda yadda ta yawa yasa yau in ka ce ina so a bani aure sai a ce kawo takarda daga asibiti cewa baka da kanjamau saboda wai nagaltanka da jan sallanka da kiran sallanka bai kai a gane kai mutumin kirki bane sai takarda ta tabbatar saboda yadda fasadi ta yawa zina ta yi yawa a cikinmu yanzu kenan mazinata suna kan gaskiya ba su kan gaskiya yanzu wannan takaddar da take hannuna wancan satin ranar litinin na tashi daga wajen tafsiri aka bani ita wata yarinya ce ta rubuto takaddar ta ce ita yarinya ce karama ba ta wuce 17 to 18 years ba amma allah ya mata kiran girma saboda ta taso a gidan kudi haka ta ce lasiye ta yi kandi ta gama secondary sai babanta ya sanya ta ɗaya daga cikin higher institutions da suke garin ne ya sanya ta bode da ta shiga sai ta fada hannun miyagun ƙawaye ya suka fara kwaɗaitar da ita harkar zina maɗugo da sauransu so tana kawowa suna kawowa tana kaucewa suna kawowa tana kaucewa ta fada harkar zinace-zinace haka akwai kawata da ita ce dillaliya tsakaninsu ita ce kawaliya mai hada su mai musu connecting da maza wata rana sai take ce mata zan kawo miki wani babban goga ya saba zuwa wajena kuma duk abin da nake so yana mu ta ce da safe ta ce ta same ta ce yau da yamma ba zai zo haka ki kintsa ki shirya zuwa yamma zai zo ya dauke ki ku tafi hotel ta gama wankan da ta shirya fes can bayan la'asar sai ta ce mata togashi nan ya zo a mota mota mai tinted glass malam tana zuwa ta bude motar ta shiga hasbun Allah wani malauki tana hada ido da shi sai ta ga babanta mahaifinta wala ga ka gan shi nan ga takardar nan tana hada ido da shi sai ta ga cewa shi mahaifinta ne la ilaha illallah ta ce tana neman shawari tana cikin damuwa sai ya dole ki shiga damuwa sannan shi uban na ki ya bi ki shiga damuwa to wannan ba shi ce al'ummar tamu
amma ni ba su iya bai da ba la mm saboda haka yanzu yanzu yanzu kaga yadda al'ummar ta kasance babu daɗi babu daɗi yanzu irin wannan mai yiwa watakila wani inda zai gani tana kaza sai dai samu babanta ya ce na ga wacce tana kaza uban ya kira ta yi mata fada mai yiwa da kafin su haɗu zai kira ta yi mata fada ya sa a mata duka bayan kuma shi ma ɗan banza ne kaga yanzu an ce za a kawo babban goga shi babanta ne babban goga saboda haka malam kwamasalar da take cin al'ummar na tamu tana da yawa to saboda haka yawan mabiya baya nuna gaskiyan abu abin da yake nuna gaskiyan abu shine masu tsayuwa akan gaskiya masu tsayuwa akan gaskiya to kuma kaga wannan wato wani irin abu ne da kullum na samu gaban nan ina jan hankalin iyaye yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci da zaka ga musamman mace yarinya karama amma in ka kalli girman jikinta sai ka ɗauka 'yar shekara talatin ce to yarinya ce tun tana shekara sha hudu duk wata balaga ta gama cika a jikinta sha'awar da take jikin mutum ɗan shekara talatin ita ce a jikinta a filan ɗin iyayenta kuma sauran shekara goma kafin su aurar da ita kaga yanzu suna so ba wannan sha'awar ta ci gaba da cinta har na shekara goma ne kuma ta jure ta shanye ai ba zai yi ba illa man rahimallah sai wanda Allah ya marhama sai wanda Allah ya marhama wasu ba mazajen auren bane ba sa zuwa ba damar yin auren bane babu amma abin duniya yake hanga mai yiwuwa kuma za ka samu shi uban nan nata da ya matsa mata sai ta yi karatun boko kafin ta rayu za ka samu shi da arzikinsa amma watakila ko kalin diploma bai da shi amma shi allah ya ba shi arziki amma yana ganin cewa yarsa ba za ta rayu da arziki ba dole dole sai ta yi digiri to ganin nemo wancan digirin bai samu ba sai ta kawo masa wani digirin masiba abin mai sauƙi ne mace dama ya rayuwanta mafi girman falalar rayuwanta ba shi ne ta kare a gidan miji abu ne mai sauƙi za a yi karatu abin da ya fi kamata shi ne a kwaɗaitar da shi mijin a kan karatunta da muhimmancinsa sai ya duba ya gani in ya ga karatun ya yi layansin da haƙƙinsa na shi mijinta ba za ta tauye mai haƙƙinsa ba ba za ta tauye haƙƙoƙin shari'a bai bata ta je ta yi in ba zai iya ba ta yi haƙuri ta zauna a gidan mijinta shi ke ya bi mata alkhairi ya fi mata alkhairi amma ni shi yasa ana waya lissafin ni in ne ne ba yadda za a yi je batun neman aure musanya mun sharaɗi cewa wai dole dole sai ya ta yi karatun boko kuma in yadda da wannan sharaɗin ba zai yi ba ba zai yi ba ba na tura sharaɗi ba na tura karatun boko yana da muhimmanci bal ma ina ganin musul musulmi ya zauna ya ce ni ba zan yi boko ba ya yi kuskure bai yi asara ba amma ya yi kuskure bai yi asara ba amma ya yi kuskure amma ni yanzu a matsayin na zo neman aure in na aure ta ta dawo ƙarƙashi na sannan ku kuma ku sanya mun wani sharaɗi cewa dole dole sai na batta ta je ta yi karatun boko a'a wannan sharaɗin bai kamata ma a kafa shi ba sam sam sam bai ma kamata a kafa shi ba abin da ya fi dacewa shine kwadaitar da shi da nuna masa mu muna son ta yi karatu amma yanzu mun baka wuka da nama ka duba ka gani in zai yi shikenan in ba zai yi ba ta yi hakuri shikenan ba kun aminta da shi bane sai ku dauke ta ko bashi to menene kuma ya an sanya mishi wani sharadi kafin a bashi aure ai ba zai yi bai bai dace ba bai dace ba amma yanzu ka je ka shiga higher institutions higher institutions namu ka je ka ga abin da ke faruwa a ciki zai ga abubuwan da suke faruwa a cikin makarantun nan wai a samu kamammiyar yarinya ma wannan abun mamaki na ce maka wai wannan wani tsatsiya ce ita a wannan abun mamaki tunda ba tsarin musulunci ake bi ba tun daga wajen zama a aji gaurayuwa ne tsakanin maza da mata ba ruwan kowane lakcara kuma in ya shigo damuwarsa ya ba da lakca sawa'un tana zaune akan cinyar namiji ne ko yana zaune akan cinyar ta wannan ba damuwarsa ba ce yan kaɗan ne za ka samu lakcarori masu tarbiyyar da suke ware wajen zama tsakanin maza da mata yan kaɗan ne ba ruwan kowa to ya kamata dole sai mun ɗau mataki ba allah ka sa mu dace allah ya shirya mana zuriya allah ya shirya mu kaga wannan masifa da mai taika ba wannan musiba da mitai kama ce yanzu kawace ta ce bari in kawo miki wani yana matsayin kwaltonta ne mutum ya ta fito ta ga cewa ubanta shine kwalton kanwanta shine kwalton kawarta la ilaha illallah ai abun ma bai kyau ba fi daɗi ba Allah ka shirye mu shi ne ai da mahaifar da ra'atun fi hazai wannan zai ce wannan zai ce laifin na uban ne ita ma ta ce laifin nashi haka za a yi ta yi ai haka za a yi ta yi ai
ita da yake aka tsada a makaranta ta yi da magana magana bana maganan kawai da da biyu mutum banza ai ai da mutum ai ta ɗauki maganin kawai matsalar kuma kin shi zai iya cewa ai na na gwada ki ne na ji ana kina kaza na gwada ki ne eh zai iya wa don shi zai mutu wahayi wallahi dai dai zai kawo
mm babu ya ba zai ba babu so kaga shi shi shi uban shi uban dama tun da aka kawo shi to kasancewa ya jima akan wannan aikin sannan su kawayen da suka kaita da suka jefa ta a ciki ina tabbatar da cewa tun kafin su shigo makarantar su dama aikin su kenan tunda tare suka shigo makarantar to tabbacin kewa su nat- it- su kawayen nata tun kafin su shigo makarantar sun saba su yanda za su yi da ubanta sun riga sun saba yawa to galibi kuma irin wa'annan kuma baka tun baka tuhumar niyyar mutum amma mai yiwuwa watakila dama ita ma abin na zuciyar ta sake ne bata samu ba yanzu kuma ta fita ta samu sake ba ta irin kowa Mm. ya aka yi lokacin da take sakandiri bata ce an rinjaye ta ba kaga yanzu ta samu sake ne an kai ta bodin ba ta gaban kowa shikenan kaga uba bai kyauta ba ya bata kyauta ba Mm. uba bai kyauta ba ya bata kyauta ba Mm. yanzu kaga mai yiwa irin wannan uban ya saba kiran yarinyar ma yi mata fada Mm. wataƙila ma ta saba yin wasu abubuwa ya kama ta yi mata duka shi a matsayin shi na tsayayyen uba wannan sakayya ce ta Allah eh sakayya ce ta Allah kaga wannan inna fi zalika laaya akwai abun lura akwai abun kula Allah ka shirye mu to shi yasa wallahi baiwa ce a rayuwa a ce Allah ya azurta ka da iyaye iyayen da ba za a kalle ka a zage su a zage ka saboda su ba a ce iyayenka ba su yi wani mummunan aikin da za a zuwa ce tashi nan ba nan ubanka yi kaza ba kauce nan ba nan uwanka ta yi kaza ba wannan ni'ima ce ni'ima ce mai girma shi ya samu kalli kissar na na maryama mu gani lokacin da ta ware tana bautan allah ita kadai lokacin da abin da ya faru tsakanta da mala'ika jibril ya faru har ta haihu ta ɗauko ɗa ta zo da shi tana zuwa da shi mutanenta suna ganta suka ce ya maryamu laqad jiti shay'an fariya suka ce maryam kin taho da abin kyama kin yi babban laifi ya ukhta haruna sai suka ce ma kana aboki mur'asa suka ce ke tsaya kiji mu fa mun sani babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba karuwa bace ke ya aka kika dauko wannan mummunan hali shaida ce mai girma yanzu inda a ce sun san iyayenta gaske suna ganta sai ce a tuyiru ala ashkali hataka sai ce shi ke nan kowane kunku sun tsukukan gidansu yake yi shi ke nan amma yanzu sun ba da shaidan cewa mu mun san babanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba karuwa ba ce kenan yanzu akwai abin mamaki in kin yi kaza yanzu kenan abin lura shine ko da a ce ita ta yi to ita kadai za a zaga iyayen nata sai dai a roƙa musu kafara Allah ya ji kanwa ne shi kan yayi kokari amma ya bar baya mara kyau amma in babanta ya saba shikenan ya ce to wannan dama ai albasa ce ta yi halin ruwa shikenan kal murabbi yakunu al murabba shikenan ya shikenan sai ya ce ai dama yadda mai tarbiya yake haka wanda ake tarbiyanta yake to ka gani to shi yasa kuma in Allah ya ba mutum wannan ni'ima shi ma kuma yayi kokari domin ya samar ma zuriyarsa wannan ni'imar tunda kai Allah ya baka iyaye alhamdulillah mai yiwa koda mahaifanka ba shahararru bane ba su shahara aikin alheri ba ba su yara a aikin banza ba wannan kana mudirci ne alhamdulillah ba wanda zai kalle su ya ce eh wani baban shi mai kuɗi ne ko wani baban shi malami ne baka kuma isa ka ce kana ganin shi a bayan gari ba baka kuma isa ka ce kana ganin shi a gidan banza ba shikenan alhamdulillah iya abin da zaka iya kafa shi da ka ce eh wani ban san shi da kuma sai dai ni kullum ina ganin shi a masallaci shikenan wannan ni'ima ce ni'ima ce Allah ya kiyaye malam yace al-mas'alatu sadisa mas'ala ta shida al-ihtijaju bima alayhi al-aqdamuna duna nazarin ila mustanadihi shine suna duba abinda iyaye da kakanni suke kai ba ruwansu da madogara shine malam yace al-ihtijaju bil mutaqaddimin daga cikin mas'alolin jahiliya da annabi ya saba musu shine kafa hujja da magabata magabatan nan kuma ba wai magabata salafus salih ba salafus su magabatan banza ka kaulihi kamar fadin Allah da ta'ala da yace qala fa ma balul qurunil ula eh fir'auna da annabi Musa da Haruna suka masa wa'azi yace fa man rabbukuma ya Musa yace Musa waye ubangijinku annabi Musa yace da shi rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangijinmu shine wanda ya shiryar da komai ya halicci komai a bisa hanya madaidaici ya kuma shiryar da shi sai su da shi qala fa ma balul qurunil ula yace to Allah shine abin bautan ku eh to al'umomin da suka shude ba su bauta ma Allah nan ba su kuma ina matsayin su kenan shi yanzu wannan hujja ce a wajensa eh ina dalili ina matsayin annabawan da suka wuce gabanin ku fa ma balul qurunil ula wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yake hakaito fadin kafirai suka ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin suka ce wannan abin da kake fada mana mu ba mu ji iyayenmu da kakanninmu suna yi ba dun ba mu ji labarin ke wannan wajen iyaye da kakanni ba saboda haka su suna kafa hujja da menene iyaye da kakanni suke kai ba tare da lura da cewa wannan abin da da madogara a shari'a ko bai da shi ba wannan kuma bata ce addinin musulunci ba ruwansa da mai iyaye da kakanni suke kai addinin musulunci yana tafiya ne akan hujja yana tafiya ne akan daidai wanda yake kan daidai yana kan daidai ko da ko yana kan abin da iyaye da kakanni ba su rayu a kai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zo yana karantar da mutane abin da suka faɗa masa cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun suka ce mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wata hanya mu kuma da kaga mun nan ka'in da na'ib mun dukufa akan wannan hanyar ba wanda yi sai canza mu Allah sai ya ce a'a karka kar ranka ya baci wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun haka suke cewa duk Allah ya ce duk al'umman da muka aika wa manzanni gabaninka to majiya dadin garin cewa suke yi mu ba mun taso mun samu iyayenmu da kakanni suna kan wata hanya kuma muna tsaye akan hanyar su ba canji Allah ya ce qala aw law ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum annabi sai ce ko da kuwa na zo muku da abinda yafi shiriya sama da abinda ku samu iyayenku da kakanninku akai qalu inna bima usiltum bihi kafirun yanzu ce ai mu duk abinda aka aiko ku da shi mun kafulta da shi saboda mun mun samu iyaye da kakanni akan wata hanya yanzu ya hujjar mu kenan annabi ibrahim da yazo yayi mu mutanansa wa'azi Allah ta'ala yake cewa watlu alaihim naba ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu annabi ibrahim yace wa babansa da mutanansa wa'annan gumakan da kuke bauta musu na menene qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin suka ce ai muna bautan gumaka ne kuma da gaske muke yi ba wasa sai ce da su hal yasma'unakum idh tad'un barin tambaye ku in kun kira su suna ji aw yanfa'unakum aw yadhurrun suna iya amfanar da ku suna iya cutar da ku qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu suka ce ko daya in mun kira ba sa ji in mun roke su ba sa iya amsawa abin da yasa kawai muke bauta musu kawai haka muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu a suratul anbiya yace da su ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifu wannan mutum mutumin da kuka dukufa kuna bauta musu fa me ya amfani bauta musu qalu wajadna abahana al-abana laha abidin ce hujjar mu guda ɗaya kawai ita ce haka ga muka ga iyayen mu suna yi hmm kazalika yaf'alu haka muka ga iyayen mu da kakannin mu suna yi da haka mu mun rike da gaske ba kuma wanda isa canza mu akai to irin abin da kafirai suka faɗa wa manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine malam mai sharhi yace ai idza ja'atuhumur rasul rusul bil haqq idan manzanni sun zo musu da gaskiya ihtajju bi aba'ihim sai su kafa hujja da iyayensu da kakanninsu fa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ila al-imani ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalu annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kira fir'auna zuwa ga imani fir'auna sai ya ce iya hujjarsa ita ce abinda magabatansa suke kai sai ya ce qala fa ma balul qurunil ula yuridu an yahtajja bima alaihi alqurunul ula allati sabaqatu min al min al-kafara abinda yake so shine ya kafa hujja da abinda kallonin da suka gabace shi na kafare suke kai malam ya ce wa hadhihi hujjatun batila wannan hujja ce batacciyar hujja wa hiya hujjatun jahiliya hujja ce ta mutanen jahiliya wa kama qala qaumu nuhin lamma da'ahum ila Allah kamar yadda kuma mutanen annabi nuhu suka faɗi lokacin da annabi nuhu ya kira su zuwa ga Allah suka ce ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum wannan ba kowa bane face manzo mutum ne irin ku so yake yi ya samu ɗaukaka akan ku walau sha Allahu la anzala mala'ikatan inda Allah ya so ai da sai turo mala'iku da wannan sakon su zo su gaya mana ba sami na biya hada fi haba'i fi aba'in al-awwalin mu wannan abin da kake faɗa mana mu ba mu ji iyayenmu da kakanninmu suna bayani akai ba da haka aikin banza ne in ma da gaske ne to da mala'iku Allah zai turo ba kai ba kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ikan da tunda Allah ya halicce shi sallah yake yi yana tsaye tunda aka halicce shi har a tare kiyama ba zai ruku ba to wannan aka aiko muku shi a matsayin manzo kuma shine limamin ku ya za a kare da shi kenan so yana saukowa shi gaba da shiga ya fara sallah kuma dole ku bi shi to ya za a yi kenan haiba na zauna lafiya ba shi yasa Allah ya turo mutum irin kowa a zubi na halitta amma ya fi kowa falala da daraja a matsayi a matsayin shi na bawan Allah faƙabalu da'awata nabiyyin lahi nuhin bima alaihi aba'uhum annahu ala haqq sai annahu haq ala annahu haq suka kafa hujja suka mukabalanci abinda annabin Allah annabi Nuhu ya kira su zuwa gare shi nabiyullahi nuhul abinda annabi Nuhu annabin Allah ya kira zuwa gare shi cewa hujjar su ita ce ga abinda iyayensu da kakanni suke kai cewa shine gaskiya wa anna ma jaa bihi nuhun batil cewa kuma abinda annabi Nuhu ya zo da shi batacci li'annahu mukhalifun lima dalla lima alaihi abahum saboda wai ya saba ma abin da iyayensu da kakanninsu suke kai wa kufaru quraishin yaquluna kafirin quraishawa kuma suna cewa ma ina bi hadha fil millati akhira suka ce hatta addinin da ya gabata nan kurkusa addinin annabi isa ba mu ji ya karanta mana wannan ba in hadha illa ikhtilaf wannan abin da ka kawo wato kirkirarren al'amari ne kai ne ka kirkire ƙarya ne kawai ahima sami'na bi hadha alladhi jaa bihi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ai abinda muhammad yazo da shi din nan bamu ji labarin sa ba fil millati akhirah ai millati abaihim wa ajdadihim mana hanyar iyayensu da kakanninsu in hadha illa ikhtilaq ai kadhib zaka ce wannan ƙarya ne kawai fahum wasafu ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadhib sun siffanta abinda annabi yazo da shi cewa wai ƙarya ne limaza saboda me li'annahu mukhalifun lima alayhi aba'u saboda ya saba mu abinda iyayensu da kakanninsu suke kai wa huwa ibadatul awthan menene iyayensu da kakanninsu suke kan ba komai bane bautan gumaka walam yalji'u ila dini abihim ibrahim wa isma'il amma kuma ai sun isu koma zuwa ga addinin kakansu babansu annabi ibrahim da isma'ila addinin annabi ibrahim da isma'il ba shine tauhidi ba to ku koma addini annabi Ibrahim da Ismail ba shi ma kaka ne eh haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihuna wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim hanyar babanku annabi Ibrahim ya ce huwa sammakum muslimina min qabl tun tun tun abunda annabi Ibrahim ya kira ku da shi shine musulmai ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima Allah ce annabi ibrahim baba yahudi bane yahudawa kun ce annabi ibrahim na ku ne kariya kuke wala nasraniyyan annabi ibrahim baba nasari bane nasara kun ce annabi ibrahim na ku ne kariya kuke Allah ya ce walakin kana hanifan muslima tsayayye ne shi akan tauhidi kuma musulmi ne shi sai mushrikan maka suka ce dama mun gaya muku namu ne da kan mu da mutanen muhammadu mun yi musharaka da ku da shi da su aka annabi ibrahima Allah sai ya ce a wa ma kana minal mushrikina kuma bai da alaka da mushrikai bai cikin mushrikai saboda haka annabi ibrahim musulmi ne da haka da ku yahudawa da nasara da ku mushrikai ku bar tafiyanku ku zo ku bi addinin annabi ibrahim bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qariban sai suka tafi akan abin da iyayensu na nan kurkusa suke kai wa hum aba'uhum wa ajdaduhum fi makkah min kufari quraish sune iyayensu da kakanninsu na cikin garin makka na wato kafiran quraishawa fa hadhihi sunnatul kuffar malam yace wannan hanyar kafirai ce wa hadhihi sunnatul jahiliya wannan hanya ce ta mutanen jahiliya an yahtajju biman sabaqahum min al-umam suna kafa hujja da waɗanda suka gabace su cikin al'umumi wal wajibu 'ala al-uqala abinda yake wajibi akan akan duk mai hankali an yanzuru ma ma'a rusul shine tsayaye dogon tunani ya ga menene yake tattare da manzanni ne manzanni suka zo da shi wa yuqarinu bainahu wa bainama alaihi aba'uhu su kafa hujja wato su yi mukarana tsakanin abin da manzanni suka zo da shi da abin da iyayensu da kakanninsu suke kai liyattadhi halahumul haqqu min al-batil saboda su gane gaskiya su gane bata amma ighlaqul babi ala anfusihim amma su rufe kofa ma kansu yaquluna suna cewa ma naqbalu illa ma alaihi aba'una ba abin da zamu karba sai abin da iyayenmu da kakanninmu suke kai fala naqbalu ma yukhalifuhu duk abinda ya saba ma abinda iyayenmu da kakanninmu suke kai ba za mu karba ba fa hadha laysa min shahnil uqala wannan bayi daga cikin wato al'amari da tunani irin na masu hankali fadlan anil ladina yuriduna an-najata li anfusihim ballantana masu san tsira makawunan su wal ana malan yace a yanzu ubadul quburi masu bautan kaburruka idanuhu an ibadatil qubur in aka hana su bautan kaburruka qalu sai su ce hadha alaihi albaladul fulani sai su ce ai garin da wani ma yake ana yi hadha wa alaihi aljama'atul fulaniya sai su ce ai kungiyar wani tawagar wani su ma suna yi wa alaihi qurunun madat karnonin da suka shude ai akwai masu bautan kaburruka a ciki sai su ce wannan ita ce hujjarsu bautan kaburruka ai suwana da suwana masu na hito ba gashi ana yi a hubbara ba ana bautan kabarin shehu ana zuwa a roƙe shi ana zuwa a aikata ana zuwa wannan kaga ai ba hujja bace wannan ba hujja bace wa ashabul mawalidi malam yace yan maulidi su ma idanuhu in aka hana su qila lahum aka ce da su hadha bid'a wannan abin da kuke bid'a ce sai su ce haza shay'un ma'amulun bihi qablana sai ai wannan abin kafin zamanin mu ai ana yi walau kana batilan ma amilu ko da duk abin da suke aikatawa bata ce shi yasa ka'ida in za a ce salaf magabata to sai an kara mata da sifa wal mausul sai an ce as-salafu salih magabata na kwarai magabata na kwarai kuma su ne waɗanda suke tsaye akan abin da annabi da sahabbai suke tsaye akai wannan su ne salafu sale amma duk wanda ya saba to ya zama salafu su ai fir'auna ma Allah ya kira su da salaf faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah ya ce mun sanya su zama salaf magabata ne amma fir'auna magabaci na kwarai ne fir'auna ai kowa ya san matsiyacin magabaci ne eh zai ba ka ce ya yi fir'auna ma salaf bane tunda Allah ya ce faja Allahu musalafan wa matalil akhiri ka ce bari mu kama hanya irin ta fir'auna ai ba zai yi ba malam yace wa hadha ihtijaju ahli jahiliya wannan hujja ce ta irin mutanen jahiliya falaysa al-ibratu bima alayhi nas abun lura ba ba a kula da abun da mafiya yawan mutane suke kai wa innamal ibratu bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama abin da ake kula ake lura shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi li'annan nasa yukhdi'una wa yusibun saboda mutane suna daidai suna kuskure walakin ma ja'a bihi ar-rasulu fa huwa sawabun qat'an sai dai abinda annabi ya zo da shi abinda manzo Allah ya zo da shi daidai ne ba sabani shi yasa Allah bai ce a raba ba kawai cewa wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya zo muku da shi Allah ya ce kawai ku rungume shi abinda annabi ya ce ku bari Allah ya ce ku nisance shi gaba daya annabi da kansa kuma ya ce ma amaltukum bihi fatu minhu mastata'tum wa ma na'aytukum anhu fajtanibu duk abinda na hana ku nisance shi abinda na ce ku yi kuma ku yi iya gurgurun iyawanku wannan shine wal wajibu ittiba'uhu wajibi ne abi abinda annabi ya zo da shi kaga kuma a wannan gabar yanzu kaga Allah ya jarabe mu da wasu mutane wasu sunan su wai yan Qur'ani yuna wasu yan Qur'ani zalla ne su ba mis saboda haka su suna rayuwa ne suna addini ne da zallan Qur'ani ba ruwansu da sunna wai sunan su wai yan Qur'ani yun wanda muka fi sanin su da yan tatsini yan kalakatu yan tatsini aiko suna cikin tsinuwa dumudumu dumudumu su wai ba ruwansu da hadisi iyakacin su zallan ƙwar'ani to ai yanzu sun samu ƙarfi da kansu da yawo-yawo suke suna wa'azin local government wa'azin jiha wa'azin ƙasa musamman jihohin da suke da alaka da kaduna katsina kaduna katsina kaduna akwai wani dan gungu katsina akwai wani sunan shi masussuka a katsina eh wasu yan zallan qur'ani ne ba mis eh to abin da yafi kamata shine yanzu in ka ce kai zallan qur'ani ne sai je tashi karanta mun qur'ani ina uzu billahi sai ce to tsaya ina ka samu istiaza kafin a karanta qur'ani ya ce eh Allah ya ce fa'iza ƙaratar ƙura'ani fasta idu billahi mini shaitanin rajin to mun ji wannan to mu ji gaba bismillahir rahmanir rahim wannan ina kuma ka samu fa'iza ƙaratar ƙura'ani faƙul bismillahir rahmanir rahim wannan ina ka samu ta to ƙadira ce ikira bismi rabbika alladhi khalaqa to in ka zo yayi sai ka ce bismi rabbi alladhi khalaqa kar ka ce bismillahir rahmanir rahim ina ka samu za ka karanta ƙur'ani ka ce bismillahir rahmanir rahim a sunna ta ce mai yiwa ce ai kowace sura farkonta akwai bismillahir rahmanir rahim suwa suka rubuta a ina aka samu in za a karanta qur'ani a ce bismillahir rahmanir rahim ai sunnar cewa zaka yi ta zo ne daga haddasana daga wani sai wani sai wani sai wani to qur'anin ma haka yi zuwa qur'anin ma ai munqulu ilaina bi tawatur ne ya zo ne ta hanyar tawaturi hanya mutawatira yadda sunna ta zo ta hanyar haddasana haddasana ka qur'ani ya zo ka koya a wajen malaminka ya koya wajen malaminsa ya koya wajen malaminsa haka haka har zuwa ga tabi'ai zuwa ga sabai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka hadisi yazo haka hadisi yazo to ya zaka yi kuma ka ce wai kai ka yabi hadisi kai wai zallan qur'ani abun luran shine shin annabin da aka aiko shi da qur'ani ne baka yi dai fassara maka qur'anin ba komai a ajiye fassaran annabi kai sai a ɗauki naka to sai a ce maka ƙor'ani e to Allah ya yi bayani a game da rabon gado ya ce ya staftu na ka ƙulin lahu yufti ko fil kalala kaga kalala ko sai a ce maka to waye kalala to mai yiwa ka ce ai Allah ce ini mur'un halaka laisa lahu waladu mutumin da ya mutu bayi da tushe bayi da rassa ma'ana bayi da iyaye su ne tushe bayi da rassa su ne yaya bayi da kowa daga shi sai yan uwa Allah ya ce walahu uktun falaha nisfu matar in ya mutu ya bar yar uwa daya to za a raba abin da ta mallaka abin da ya mallaka biyu a bata rabi to sai ya ce wannan ayin karshen nisa'i kenan ayin to kuma can farko farkon nisa'i ya ce wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus kaga a nan sai Allah ya ce in ya mutu ya bar ‘yar uwa ɗaya a raba abin da ya mallaka biyu a bata rabi nan kuma sai ce in ya mutu ya bar ‘yar uwa ɗaya ko ɗan uwa ɗaya to a raba kowanne a ba su ɗaya bisa shida wa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth in sun fi haka kuma to a raba dukiyan gida uku a ba su kashi ɗaya to ya za ka yi ka haɗa wannan ayoyin a nan sai ka ce ƙulani yana da itirazi a cikinsa akwai contradictions a cikin Qur'ani dole sai ka koma sunna dole ka koma sunna in ka zo bayani akan alula iya abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum lil ka'bah iya abin da Qur'ani ya ce ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa gwiwan hannu sannan kuma ka wanke kafa ina ka samu shafan kai ina shafan kunni ina kurkulan baki ina shakar ruwa a hanci ina yake babu shi abinda koyi Allah ya ce in za ka yi sallah wa aqimus salata ina ka samu azhar raka hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu asuba biyu ina ka samu su ina ka samu asuba ayi ta a bayyane gaba daya la'asar da azhar ayi su duka a boye magariba da isha biyun farko a bayyane na karshe a boye ina ka samu wannan dole sai ka koma sunna fa eh to wani zai ce maka Allah ce fa bi ayi hadisin ba dallahi wa ayati yu'minu sai ce Allah ya ce to da wani hadisi kuma da kai imani bayan Allah da ayoyinsa wai Allah da ayoyinsa sun ishe ka ba kai imani da hadisi ba sai dauki hadisi wannan ma'anarsa ma'ana na larabci Allah ya kawo shi a nan lokacin ne to bar shi ma ta yanda aka hauta na ake sauka wannan hujjar ka ce eh to sai mu ce maka ai kuma Allah ya ce fadhalni wa man yukadhibu bi hadha alhadith Allah ya ce kuma duk wanda ya kareta wannan hadisin to ka banni da shi ka banni da shi ai kaman dan dariƙa ne sai zai ce maka Allah ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati da su kai nahu ma an gadaka in mutane sun tsaya akan dariƙa za su sha ruwa mai kyau za su sha ruwa mai yawa yau ce wannan dariƙar kace eh sai mu ce kuma Qur'ani muna da ayat da ta hada ga dariƙa ga jahannama إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الله يجي wanda suka kafulci suka zalunci Allah ba zai gafarta musu ba ko kuma zai nuna musu wata dariƙa ba in ba dariƙar jahannama ba yace ai wallahi wannan ba dariƙar sa bace mutu to wallahi wancan ma ba taka bace in dai wancan dariƙar taka ce to dole ka rubuta wannan ma to kaga nan ba yadda za ka ce wai kaga hujja da fa bi ayi hadithin ba da Allah wa ayatu bi wai wai wannan hujjar ce ta cewa karka imani da hadisi tunda Allah ya ce wa ma atakumur rasul wannan wa ma din tufidul umum duk abinda annabi ya zo muku da shi sawa'un qur'ani ne ko wajen qur'ani ku karba in dai annabi ne ya zo da shi to ku karba kulba to kenan qur'anin ma fa in dai zaka bi shi da gasken gaske to zai dawo da kai sunna ne in dai zaka bi qur'anin da gaske to dole ya dawo da kai sunna dole ya dawo kai sunna amma wani zai zai ce maka ya karanta maka subhanallazi asra bi abdihi laylan ya karanta maka isra'i da mi'raji Allah kawai cewa ya yi tafiyar dare da bawansa amma zai karanto maka hadisin isra'i da mi'raji amma kuma ya ce maka kai aiki da hadisi ya aka yi ka samu inda aka yi isra'i da mi'raji iyakacin abin da Allah ce subhanallazi asra bi abdi isra'i ne kawai ta fito ina ka ce subhanallazi a'raja bi abdi aina mi'rajin ta fito a hadisi babu shi a ƙwar'ani laiki yayi kawai mutum ya ce maka wai wai shi ɗan ƙwar'ani ne zalla ta yi a ƙwar'ani zalla za ta ci a hajji ka koma ka riƙe ƙwar'ani da hadisi Allah kiyaye saboda haka malam ya ce wallahu lam yukilna ila aba'ina wa ajdadina Allah bai bai wakkala mana biyayya ma iyayenmu da kakanninmu ba walau kana alladhi 'inda al-aba'i wal ajdadi yakfi mahtajina ila rusul inda a ce abinda iyaye da kakanni suke yi ya wadatar da ba mu bukaci da ba mu da bukatar a turo mana manzanni da ba bukata ya ce duk abin da ka taso ga ana yi a gidan ku kawai ka kama wa haka da sufiya malam yace haka nan sufaye ya kuluna sai su ce ahwaluna takfi an ittiba'ir rasuli sai su ce mu yanayin da muke ciki halin da muke ciki ya wadatar da mu ba sai mun bi manzan Allah ba wala na ahwal mu ma muna da yanayi muna da matsayi wala nattisalun ma Allah ai mu ma muna magana da Allah muna da ittisali da Allah wa na'khudhu anillahi mubasharatan mu ma muna karban sako daga Allah kai tsaye mubasharatan mm ga mu ga ubangiji mu ma Allah yana ba mu sako saboda haka ba yayin mun bi na manzo ba mm eh asa akwai shayin da aka ce wai wai ya gamu da Allah ya karanta mai Qur'ani izu 60 eh to kaga wannan ya ba annabi daraja kenan tunda annabi mala'ika aka tura ya karanta masa shi kuma wannan Allah ne ya kira shi da kansa yace zo in karanta ma Qur'ani izo 60 kai Allahumma hdina fi man hadayt da aka yace wa ahlus sunnati ya'khuduna dinahum an an amwat sai su ce ai ku kuma ahlus sunna kuna karban addinin ku ne daga matattu ya'anuna rijalas sanad wai abin da suke nufi shine mazaji na malaman hadisi kenan amma na hannu amma mu fa na akhudhu dinana anil hayy alladhi la yamut mu muna karbo addinin mu ne daga dayayin da baya mutuwa saboda haka mu kai tsaye ko kuma sai ku zo ku ce an abdullahi bin mas'udin ina abdullahi bin mas'udin yake a cikin ku ya mutu ana bi hurairata ina abu hurairata yake a cikin ku ya mutu saboda haka mu kuma kai tsaye da Allah muke magana wa yaquluna sai su ce ar-rusulu inna ma yahtajuhumul awam sai su ce ai manzanni ga magarin mutane ne suke bukatar manzanni wanda matsayinsu bai kai ba amma al-khawas fa haula ilaysu bi hajatin ila rusul amma mu ke bantattu a wajen Allah manya to ba mu bukatar manzanni li'annahum wasalu ila Allah saboda su din ke bantattun sun isa zuwa sirri suke zuwa inda Allah yake wa urifu Allah ma ya san da zaman su kuma an san da zaman su a can fadan Allah walaisu bi hajatin ila rusul laka ba su bukatan manzanni haka za ya kulu lahum shaytan haka shaytan yake ce musu wa yaqulu inna ashabat turuqi la yahtajuna lir rusul ce ai mutanen da suke bin dariqoti dariqu ba sa bukatan manzanni li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan saboda su suna karban sako ne a wajen Allah kai tsaye وهذا من دين الجاهلية ولنا تشين الدين الجاهلية والوقائع كثيرة من هذا النوع ما لا يتي أبو وند سكا فارو إيرم وند نوع سنة ديوة الله تعالى يسام داتي أبينا مكفر دي الله شباب لا كسكري الله شافي منا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين